Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da karatunmu na Risala. Muna cikin babin hajji ko? To, ina? To, yace fa'iza kharaja min makka. idan zai fita daga makka sai ya amfani da fi'ili madi kharaja kamar ya fitan amma fa'iza arada al-khuruj min makka kamar fadar Allah da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ai idza aradtumul qiyama ila salati in kun yi nuhin tsayi zuwa ga yin sallah to ku yi alwallah to irin ta ce ya kawo nan ya kawo fi'ili madi amma yana nufin mudari'i to in mutum ya yi nufin fita da makka yanzu ba ya ƙara aikin hajji ba je ya ce ya ce in ya ƙari zama kwana uku amina ya ce wa ƙattan mahajjuhu hajjinsa ya cika yanzu an ƙara aikin hajji duka da na farin loli da na sunnoni duka an ƙare illa abu guda wanda shi ko ba ya keɓanta ga alhazzai ba shi wannan sunna ce ga duk wanda ya zo makka hajji ka zo ko umra ko kasuwanci ko kai ka duk abin da ya kai ka makka to an sunnanta ma in za ka barin garin ka yi dawafin wada'i dawafin bankwana to shi yasa bai kawo shi nan ba ya ce fakatan mahajjuhu saboda shi dawaful wada'i ba ya keɓanta ga masu hajji ko umra kawai ba fa'iza kharaja min makka in yayi nufin fita daga makka in zai fita to dafalil wada'i sai shi dawafi domin ban kwana dawaful wada'i kenan dawafin ban kwana sunna ne idan mutum ya bar makka bai shi ba ya da laifi in kai kuma ka kyauta ka samu lada in ya dawaful wada'i wa raka'a sai shi nafila raka'atai ya dawafi kenan ko wan sarafa dada sai ya juya ya gida to wannan shi a ƙarshen aikin hajji full stop to sai bayani game da umra ita abokiyar tawaicin hajji ce wal umratu ita kuma umra yaf'alu fiha mai harama yana aikatawa cikinta kama zakarna kamar yadda mun ka ambata a walan da farko game da aikin hajji duk yadda mai hajji ke yi hakan nan zai yi na farko in ya gida in ya zo miƙati sai shi harama sai ya ci gaba da talbiya ya taso ma makka har ya shiga garin makka in ya shigo garin makka sai ya yanki talbiya sai ya tasan maɗaki sai shi yi ɗawafi duk yadda mun ka siffanta dawafi ga hajji haka dawafin umra yake in ya ƙare dawafi ya raka a taya dawafi in ya ƙare sai ya taya sha ruwan zamzam tunda an yi jiganiya ya sha ruwan zamzam in ya sha ruwan zamzam ya sake dawowa ya taba hajar al-aswad sannan sai ya yi wurin sa'ayi sai ya zo ya yi sa'ayi sa'ayin umra kamar sa'ayin hajji yake duk guda ne to dama ita umra aiki uku ce daga harama sai dawafi sai sa a yi shi kenan umra ta ƙare sai ya taya aski ko sai sai muna tare to yana yake ila tamamis sa'ai har zuwa ga cikar sa'ayi bayan safa wal marwa tsakanin safa da marwa to in ya ƙare sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar yadda mun ka siffanta thumma ya haliqu ra'sahu sannan sai ya aske kansa wa qad tammat umratuhu shikenan umrarsa ta cika in babu cinkoso awa guda ka gama umra in babu cinkoso kwarai in ma babu mutane minti talatin zuwa arba'in an kare umra to yana akwai cinkoso awa guda in cinkoson ya yi yawa haka yi awa biyu ita daga da kayi dawafi kayi sa a yi shi kenan ka kare umra wal hilaku to ga mai umra ko hajji yin aski talkwabo abdalu ya fi minata kasiri daga soye mutum ya aske gaba ɗaya ya fi bisa ga ya soye yana daga cikin wuraren da an ka sunan ta yin talkwabo in ba haka ba wasu malamai sun ce talkwabo makaruhi ne amma wasu suna ganin ko ba wurin aikin hajji ko umra ko wani uzuri ba ya halatta a yi talkwabo don akwai hadisai waɗanda an kai talkwabo dalilin masu karhantawa saboda yana daga cikin siffofin khawarij da annabi ya faɗi yace suna aske kansu tal to sai wasu sun kace to makaruhi ne in babu dalilin komi mutum ya yi talkwabo ya fi kyawo kai sai su yi don ka hita da cikin siffa ta khawarij amma in ka yi talkwabo ɗin kun ba laifi ba ne tunda akwai hadisi lokacin da ja'afar ɗan abi ɗalib ya rasu bayan an yi kwana uku annabi bai zo gidan ba sai bayan kwana uku sai annabi ya zo gidan yasa an ka tara mai 'ya'yan ja'far sun yi gizo ya kire wanzami duk an kai musu talkwabo hadisi ne sahihi da masu kama da su to ina yake yace to wanda ya ƙara aikin hajji ko umra ba aski shine aikinsa na ƙarshe ba to wal hilaq yan aski talkwabo abdul yafi fil hajji ga hajji wal umrati da umra yafi yafi bisa ga saisaye wata kasiru amma saisaye yujzu yana isa in ka kiyin talkwabo din kai saisaye yayi sai dai wanda ya tulkubo ya hika lada domin lokacin da an haƙari hajjin hajjin bankwa na hajjatul wada'i an ka zo an ka yi aski wasu sun ka yi aski wasu sun ka yi sosai sai annabi ya ce allahumma gafir lil muhalliqina Allah ka yi gafara ga waɗanda na ga waɗanda sun ka yi aski talkwabo sai waɗanda na yi sosai sun ka ce wal muqassirina ya rasulullah hadda masu sosai bai ce hadda su ba ya sake maimaita addu'a ta biyu Allahumma gafir lil muhalliqina Allah kai gafara ga waɗanda nayi talkobo sun ka ce wal muqassirina ya rasul hadda ma husaysai bai ce hadda su ba sai ga ta uku da yace Allahumma gafir lil muhalliqina Allah kai gafara ga waɗanda nayi talkobo sun ka ce wal muqassirina yace to wal muqassirina kaga waɗanda nayi talkobo suna da addu'a uku waɗanda yace sai suna da addu'a guda don haka yin sai sai ba laifi bane amma dai abin da ya fi mutum ya yi aski shi ne ya ce wata ƙasiru ya ji saisaye yana isa wali ƙasir to in saisaye mutum zai yi ba ya yanki wani wuri ya bar wani wuri ba kamar yadda gayu ka yi soyi tukkuwa wali ƙasir ya yi saisaye min jami'i sha'ari ga dukkan gashinsu duka a saisaye ko'ina wasunnatul mar'ati abinda as sunnar mace at takasiru sai sai ita mace ba aza mata talkwabo ba haramun ne mace ta yi talkwabo eh inda ba wata lalura za ta tilasta mata yi ba abinda as sunnan ta tayi sai sai kaga aski kenan yake banta ga maza wala ba asa babu laifi an an ya qatulal muhrimul fa'ara to yanzu ya faɗi abubuwan da ya halatta ya halatta mai harrama da hajji yayi ya ce babu laifi kamar yana cewa ya halatta an ya katulal muhurimu mai harama ya kashe alfa'arata bera kusu ya halatta mai harama da hajji ko cikin harama ko cikin haramin maka ya kashe kusu wal hayyata da macijiya wal aqraba da kunama wa shibha ha da masu kama da su masu kama da su kaga bera mi aka kama da bera irin burgu irin jaba masu kama da su ya halatta a kashe su mi aka kama da macijiya sauran nau'in macizai ta gani tunda macizai kala-kala ne akwai alhayyatu akwai al'afa'u akwai atha'aban ga sunan dai nau'ukan macizai duka sannan sai kunama mi aka ma da kunama kamar zarnako kamar mi kamar tarmani ɗanka da girma da masu kama da su ta kaga duk ya halatta mai harama da hajji ya kashe su ko? walkalbal a ƙura da kare mai zaburowa kare mai cizo shi ma ya halatta a kashe shi wa ma ya adu da duk abin da ke zaburowa da a ƙara da adawun duk ma'anarsu guda da duk abin da ke zaburowa mina za'abi na kirkeci wasu ba'i da zakoka wani hauya har da masu kama da su in an kace su ba duk dabba wadda ke kashe wata dabba ta ci su ne siba'un irin zaki irin kura irin damisa da masu kama da su su ne siba'un to duk waɗannan ya halatta ga mai harama da hajji ya kashe su babu illa mun yi su shekaran jiya cikin abu dawuda ko waya katulu mina tsayar wannan ɓangaren dabbobi kenan to sai ɓangaren tsuntsaye su ko waɗanne waya katulu yana kashewa mina ɗaya daga tsuntsaye ma yuttaka a zahu duk abin da ake tsoron cutarwarsa duk tsuntsu mai cutarwa to ya halatta a kashe shi minal girban na hankaku jam'in gurabun girban hankaka jam'i sai zan hankaku ko eh hankaku ko yayi to minal girban na hankaku jam'in hankaka wal ahadiya da shirwoyi jam'in shirwa hida'atun shirwa kaga wa'annan duk suna cutarwa to duk ya halatta a kashe su faƙat su ɗai wa yashtanibu fi hajjihi to yanzu waɗannan abin da ya halatta ya aikata kenan ko to yanzu abubuwan da bai halatta ya aikata ba kuma lokacin da yake mai harrama da hajji yace wa yashtanibu mai harrama yana nisanta fi hajjihi cikin hajjinsa wa umratihi da umrarsa an nisa a mata ko da mata halalinsa balle wadda balle tukari da ba halalinsa ba ka san tukarin nan mutanen banza ne har abin ga har bugun gaba su kai wata rana suna sai da abinci mun zo sayan abinci hada ya gan musu da wata da wata ya ce ki har iska kike shege nawa ki ki da ki shege biyu shege biyu kawai ki ita da adda ita da adda biyar ko ku alhaji nawa ki bata mahaji bana habbugun ga shi yasa mutanen ba yasa ka da wulakancin da aka yi mun sun cancance shi ka zo ƙasar gadai ba ta kuta maimakon ka zauna lafiya sannan ji irin darajar da Allah ya samu ƙasar nan ko don darajar ƙasar ya kamata amma ji fasadin da a can suna yi duk alhazzanmu da ake tarewa alhaji kana bukatar canji ya ce eh a amshe a bashi riyal guda guda duk suna ai duk tukarin nan ne duk ta'addancin a ja wani alhaji a kai daji a bugi don aikinsu ne da shaye-shayen ƙwayoyi da zinace-zinace da sauran duk dai ta'addancin da kaga ana yi da su ne don wa haƙƙalewa a lalata mai ƙasa shi yasa wata rana sai su kamo su da kasa ana kamo bisa shi kowa a tura shi ƙasarsu kuma matsala su ko inda suka rashin adalci in sun haka ka ba a cewa ka ɗauko kayanka nan wurin nan za a saka mota ba ruwansu kana da mata kana da 'ya'ya kana da dukiya ba ruwansu sai a sawo ka mota a kai ka can 'yan an ka tara ku a sa jirgi sai a kai ku ƙasar ku kaga su ku wannan ba daidai ba ne in dai an kama ka kana da wani abu eh to mu ka ɗauko kayanka ta ka ɗauko kayanka in kana bai wani bashi ka biya shi da sauransu duk ka tara dukiyarka a kai to ba su haka nan su ko haka nan gundun bulinka za a ɗauko ka to maimakon su zan mutanen kirki tunda su ne abin da ya so kyale su ne musu amfani su kai musu ayyukan gida su yi musu share-share su yi musu wanki su yi musu wankin mota da sauransu to shi yasa suka sun zaman su to amma kuma sai sun kazan terrorist to Allah ya shiryar da mu yawan dai ka tashi ko dai ko dai in dai bisa hankalin kan haka a ci babu inda zaka saba mu Allah illa makka eh makka gada Allah ya ce ko nufin ka saba ma Allah kai sai an kama ka sai an yi ma azaba mai ko nuhi ɗaya kai nufi ɗaya ba sai ka yi to can na kuma kan mai su amrun azima da shayi da shayi da komi suna yi sai su tafi kasashen da adda boda nan sai su tafi can su sau giya su kawo Allah ya shirya da mu to wa yashtanibu fi hajjihi wa umratihi nisa mai harrama yana nisantar mata cikin hajjinsa da umrarsa ba a kusantar mata ko da da magana magana ta shawa ba a yi balle sumbanta balle taɓa jiki balle saduwa wanda kuma ya kuskura ya yi hayyayi mani hajjinsa ya lalace kuma sai ya cika shi wujuban don shi hajji shi yana da mai sauran ibadodi shi in ka fara shi ko ya lalace sai ka cika shi saboda faɗar Allah wa atimul hajji wal umratu lillah ku cika hajji don haka ko ya lalace sai ka cika sannan baɗi wa juban kuma ka zo ka rama ina fatar kun fahimta waɗiba da turare mai harama yana nisanta turare to in ya sa turare cikin rashin sani to da ya samu labari sai ya taya wanke kuma babu wani babu wani hadaya a kainai mun karanto cikin abu dawo da kwanaki ko wa maqidat thiyabi da kuma dunkakkin tuwahi duk tuwahin da an ka dunke ma'ana tuwahin da kai zagaye mai jiki irin taggo irin kaftani irin jallabiya irin wando waɗannan duka mai harrama namiji banda mata su mata ya halatta su sa amma dai mai harrama namiji to baya halatta gare shi yasa wasai da da farauta duk dabbar da ake farautowa daji dada duk dabbar daji wadda ake ci ce ko wadda ba a ci to an haramta ma mai harrama da hajji ko umra ya farauce ta wa qatalar dawabi da kuma kashe dabbobin gida su ma na gida an hana ya kashe su wa ilqa at-tafath da jefar da kazanta at-tafath tafasa kazanta kamar yanki gashin baki yanki gashin hamatta aski gashin mara yanki kumba wannan duk kazanta ne su ne tafath to an hana mai harama da hajji cire su da zaran kai harama to duk ba a taba waɗannan wala yugaddi ra'sahu hakan ga kuma ba zai rufe kansa ba fil ihrami cikin lokacin harama in yayi harama to haramun ne ya rufe kai ne ko da hula ko da rawani ko da zane ya jawo harami ne ya rufe kai ne sanyi yayi mai yawa haramun ne ba a rufe kai amma babu laihi amfani da lema wadda za ta yi ma'inuwa wannan ba ba ba rufe kai bane wala ya haliku haka bai aske kai nai illa min daruratin sai daga lalura wala ta haliku ru'usakum hatta yablugal hadiyu mahillahu sai ce man kana minkum maridan aw aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min sadaqatin min siyamin aw sadaqatin aw nusukin ba mun yoshe ba shekarun cikin Abu Dawuda to madalla in kwana za ka yi kwana amma ruhe baki faɗa mai rufe baki ne ba a kwana buɗe da baki don kuje na iya shiga ko wani abu to ina yake wala yu gaɗi ra'asahu mai harrama da hajji ko umra bai rufe kansa fil ihrami cikin harrama in yayi harrama inda an ka hana mai rufe shine kansa wala ya haliku hakan ga ba zai aske kan ba illa min daruratin sai daga lalura kamar rashin lafiya ciyon kai yayi mai yawa matsanancin ciyon kai kamar yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin hajjatul wada'i ciyon kai yayi mai yawa dole sai da ya bidi mai mai kaho yayi mai kaho tsakakkai to kaga shi ko kaho kullu an kai sai an yi aski tunda sai an cage wurin jini ya fito ko madalla to kaga lalura ce rashin lafiya hakan ga ka abun ujira shi ko kwarkwata ta yi mai yawa ga ga umrar hudaybiya annabi ya gane shi yana hashin wuta iya zazzaguwa ta kai har ga fuska ta sai annabi ya ce ƙwarin nan naga kanka suna cutar da kai ce wala ƙware manzon Allah ya ce to ta haka ya aski amma ka bada hadaya sai ka yi hadaya da me ake yin hadaya fidyatul qaza kenan fidya ta kazanta wanda yayi aski eh to shine sai Allah ya ce fa fidyatun min siyamin to sai ya fidya ta hanyar yin azumi azumin kwana nawa ƙur'ani ya ce siyamun kawai bai ayyana kwanaki ba sunnar annabi ta ce kwana uku azumin kwana uku min siyamin au sadaqatin ko ya bada sadaka sadakar me sadaka abinci mudu abin ga abin ga me suna ne sa'i shidda sa'i sa'i uku ga miskini shidda kowane miskini rabin sa'i mudu biyu ina fatar kun fahimta mutum shidda kowane mudu biyu au nusukin ko ko ya soke dabba aƙalla ita ce akuya wadda ke isa a ilayya da ita to da shi aka fiye tula aza to yana yake ya ce wala ya haliƙuhu ba zai aski kansa ba shi mai harrama illa min da ruratin sai daga lalura ciyon kai ko kwarkwata ta yi mai yawa sai ya taya aski sun mai yufdi sannan sai shi fidiya ba hadaya ba sai shi fidiya fansa bisu yamin da yan azumi talafata ayyamin kwana uku awai ta amis sittati masakin ko ku ya ce da miskini shidda muddaini mudu biyu li kulli miskinin ga kowane miskini bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallama da mudun nabi aw yansuku koko shi ibada annusuk bi ma'ana al ibada koko shi ibada bi shatin da yake akuya alal aqalli kenan in ya yanki raƙumi ya kyauta ko saniya akuya ita ce mafi karanci to waɗannan su ake fidiya da su kaga ko azumin kwana uku ko ciyar da miskini shidda ko wani miskini mudu biyu ko kuma yanki akuya yadhbahu ha haythu sha'a to ita akuya fidiya ba ta hadaya ba akuya fidiya yana yanke ta duk inda ya so min albilad yana iya bari sai ya na bahillaci ka san da ya jawo zane ya sanyi ya mai yawa mai ya ruhe kai ne an ka ce ba a ruhe kai ce ba dai akuya ba a bari in ya koma gida yana ba da akuya ya halatta to ita akuya fidiya ba sai makka ba ko ina yana iya bari sai ya dawo gida sai ya yanke ina fatar kun fahimta shi amma ta hadaya ita abba a yankewa ko ina sai mahalluha ina ne mahallinta shine haramin makka don haka malaman da ke cewa sun yi hadaya madina to su tani da amsar da za su ba Allah yadbahu ha haithu sha'a ita akwai ya fidiya yana yanke ta duk inda ya so min albilad na garuruwa ko yanke can makka ko yanke madina ko ya bari sai ya dawo gida wata albasul mar'atu ita kuma mace tana sanya alkhuffain khuffi biyu tana ya halatta sanya khuffi na kafa khuffin gada an ka haramta ma namiji ya sanya in yayi harama ko to ita mace ya halatta ta sanya khuffin kafa khuffin hannuwa abba ya halatta ta saba ya ba hakan ga ya halatta ta sa tufafi dunkakki masu kewaye jiki taguwa da wando da kowane irin tuwayi ya halatta ta sa fi ihrami cikin lokacin haramanta ita ba ta da ƙaidi namiji an ka sama ƙaidi an ka ce ya cire tuwahi ya ɗaura zane ya laga zane wata shtanibu amma tana nisantar masuwa zalika duk abin da ba wannan ba mimma ya shtanibu hor rajulu daga abin namiji ke nisanta duk abin da an ka hana ma namiji in bancin tuwahi da huffi to ita ma an hana mata ina fatar kun fahimta wa ihramul mar'ati wurin haraman mace inda an ka haramta mata rufewa lokacin da take mai harama fi waje a yana ga fuskar ta wakafai har da ta biyu haramun ne ta rufe su don haka ba za ta sa niqabi ta rufe fuskar ta ba hakan ga ba za ta sa kuffa zaini ba safar hannu wa ihramul rajul shi ku wurin haraman namiji inda an ka haramta ma namiji ya ruhe lokacin harama fi waje yana ga fuska ta wa ra'asihi da kai ne shi ko fuska da kai an ka hana mai ruhewa wala yalbasu rajulu namiji ba zai sanya alkhuffain khuffi biyu ba huffin kafa abinda a khuffi ko ba shi duk abinda ya ruhe ma kafa to ba a sa khuffi fil ihrami cikin lokacin harama illa Allah ya ji da na alaini sai dai in bai samu silifas biyu ba to falle katahuma to in ya samu huffin sai ya yanke huffin asfala ƙasa ƙasa min alka'abain daga idanun sawu na fatar kun fahimta to sai mu tsaya nan to yanzu zai kawo nau'ukan harama cikin su wane ne yafi ifradi ko tamattu'i ko kirani in Allah ya kai mana rajibi sai mu tashi dan nan Allah ya sa mu na albarka ga abin da mu